آمين الحمد لله الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم ويرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من- خالصة من دون الله فتغفر وتولوا الموت إن كنتم صادقين قال الله سبحانه وتعالى وبين سبحانه وتعالى قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقع ويهوداوا إن كان لكم الدار الآخرة إلا الله حالكم إن دي بدن لا يلأتاكم شيء كيف كأي أو جل الله ba wani wanda zai shiga aljanna in ba ku ba inda kuke faɗa da ce gidan lahira ana nufin aljannatu aljanna a fatan ta ku ce ku kaɗai inda lahi a wajen Allah nunin nasi banda sauran mutane kama ga amsu irin yadda kuke faɗa to fatar wannan wani bulbulun mutu inda to me me zai hana ku ku tafi lahira tun daga aljanna suna jiran ku kun ji aljanna ta fice ku kadai ku ku gurin ku samu ku gurin sa'in in dai ku masu gaskiya ne in dai ku masu gaskiya ne ta hallaka bi tamanni ashaqani sharuɗin guda biyu in kana ahan da in kuntu ya taya wato da haka mannan mota ala annal awwala qaidul musta'in kuma cewa shi ne zai shi ne ibn musta'in shi in kana da kuma jaru la yaratu gaidi ne ake da shi shi ne ibn musta'in ai in je ku masu gaskiya ne a cikin cewa lahira ta kuce kun kaɗai to me zai hana ku yi burin mutum ne ku bai za ku yi tsoro wani za shi aljanna me yake me zai firgita shi me zai firgita shi ai in sadaka sun fi sa alaikum ai in kun ga kai a cikin rayawa ku أنها لكم سوى الجنة تاكل شيء ومن كان له ولكم الجنة المتاكة يوصلها ليس في كتابة لذاك الدنيا جاء الجنة سنة جنة والموصل إليها الموت فبدأ الرسالة كنت مطلوبة جاء الجنة كوشين مثلا إن في الجنة لم تأتهم في الدنيا على دون أسنة توصيكم مثل تو فكما النوم تو كل مثل في دون مثل to ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه أبدا ما عند ذلك يهودا في دور mutuwa har abada da yahudi ya fi kowa kan rayuwar duniya me yasa da yahudi ya fi kowa kan rayuwar duniya bi ma ka dauke ne saboda yin abin da suka aikata abin da suka gabatar da daga ayyuka sun san lahira sun san in sun je ba su ba su tana su zuwa lahira ba da ayyukan su na duniya ne shi yasa in sun je lahira ai ba dace za su zuwa min kufre abin da Allah ga Allah suka gabatar da daga kafircin su bin nabi da Annabi sallallahu alaihi wasallama al-mustalqin li kalbi wanda ya rubuta a ce ƙarya fiye da suke cewa lahira ta inda wanda Allah ya aiko annabinsa amma ya karanta annabin Allah to me yake da so yake da shi wajen Allah ai ya san cikin sa da komai wajen Allah aljanna ko ta Allah ce yana ba da ita ne ga wanda yake nasa yasa sun sun san cewa aljanna nan da farko bayan da za a ce sani aljanna والله عليم بالظالمين ubangiji masani ne da alzalimin alkafirina Allah masani ne da kafirai kan zabi zai musu sakayya zai musu sakayya ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من بحديه من العذاب أن يعمر والله بصير
sami yahudawa la mu asali wannan la mu jaran tsari wallahi za ka sami yahudawa a harsan nasi a cikin mutane sun fi kowa kwadai ala ayatin bisa rayuwar duniya ba ne san rayuwar duniya irin mai yahudi wa a harsa kai sun fi san rayuwar duniya ma da da suna son ku fiye da kafirai wanda ke mushrikai almunkirina yajba'a wanda su gaba ɗaya ba su yarda ba ma za a tashi alƙiyama alaiha a kan sun fi kwaɗayin duniya rayuwar duniya sun fi shirkai tsananin kwaɗayin bisa rayuwar duniya li'in ne domin su yahudawa sun san an da ke ana masirar cewa makomansu allahu wuta sun san cewa an kuma su an yi tashi alƙiyama ba su da makoma an ba wuta ba nuna mushrike na banda mushrikai alai karin da domin su a ganin su ma ai ba ta ce alƙiyama balle a ce akwai wuta su mushrikai suna ganin ma ba ta ce alƙiyama balle a ce akwai wuta amma su waɗannan sun san lalle za a tashi alƙiyama yawanku ya taballa a hadu ɗayan su yana burin lauya amma ba an sarrafa ina ma a ce za a raya shekara duhu lauƙin masariya lauƙin masariya ce bi ma'ana an ma'ana an lau tana zuwa musariya an ta zo bayan da abin da yake ya fa'idan ta da tabbin yadda jalal bin suyud yake fada a farida walau kama yatilu min shini kama wa man yazini ladhi fa ma wa walau kama yatilu min shini kama wa man yazini ladhi fa ma wa lau tana cikin mafuli harfi matsayin su ɗaya jama'a amma fa ita sharaɗi sai ta zo bayan abin da shi ya fahimtar da sabari kamar a nan ya waddu ya waddu ko kamar can wajen da zina kafaru ke da zai zama gaba a cikin sunan sa wannan da zina kafaru ko na suratul ahzab ya waddu la wannahum badu da kila arabi ko waddu la kihir da a irin nan ne launin wato masdariya ce masdariya ce ɗayansu yana buri a ce an raya ta shekara biyu wahiya bisulati ha fi tawi wasjarin makruli ya wani ita lauɗin da sulanta sulanta ta shi ne yi amman a matsayin tawi da masjari ne kamar an ce ya waddu a haɗu ta'anirahu ta'anirahu alfa sanati ɗayan yahudawa kowace a ce yahudawa burinsa ina ma a ce za a raya shekara biyu wanda wannan matsayin shi ne makuli wani ya wato a hajjuhun ka amirahu alfa sanati shi kuma alfa sanati ɗin wato zarafi ne na ta'amira ko kuma makuli na zina an ce yana ta'addade ga makulai guda biyu amma amma zai da yi aka sanati wa ma kuwa yin zahiri yana da azari an yi amma wannan cewa an raya shi shekara dubin ba zai kautar da shi daga azaba duk da ke waje da ya a duniya shi da ba da goma zai a duniya ba ai zai koma lahira in ya koma lahira ko ba abin da yake jiran sa illa azaba ba shi yasa wannan kawai rayuwa ta a duniya ba wai zai raba shi da azaba ba ba zai nisanta shi daga azaban ba wato fa'ilu in rabu ga hazihi wato shi ne fa'ilin da hadihi raya shi ba zai nisanta shi daga azaba ba wato maɗin ta ma huwa ta ce zajiya jaziya ce huwa ɗin sunanta ɗin wato ya zamo kenan din da hadihi shi ne labarin aka sa masa an sunan da ma to dai aka sa mata da aka sa masa baki kama a ƙurani wa ma zan ma rabbuka bi zallani وما ربك بظلام للعبيد an kare kuma ya zama matin da ne ya ce ya zama ko wani mutum da ne kuma na zai yi ce mu labari ya zama an yi amara fa ya zama yin zuwa da zai yi ne ana a kowane hali ne to a wallahu basiru bi ma ya'malu ai ta alimu ai ra'a ta zai yi sa ta kai azaba jiddi abin da suke Allah yana da ruwa duk abin da kowane kafiri na yake yi to Allah yana gani bidiya'i wa ta'i akwai kira'ar bima ta amaluna akwai kira'ar bima ya amaluna kai da zai zai su sakayya a kan haka zai su sakayya a kan haka to nan shi yadda ya kawo da yake guda yi wata ya nuna kamar ta kira a ce sarbiya alhali ta da ba kira a ce sarbiya ba a nan ya ce zahiru zahirin bayanin shi jalaluddin suyudi a nan annahu ma sarbiya ta ne cewa da kira a riyar da kira a jajjar da suna cikin kira wani sarbiya يقول بصير بما يعملون حتى يقول بصير بما تعملون جسديا وليس كذلك لمن ما حسب الحقيقة بل تابوا أشرية بل إشد أشرية أنا في كراوي بلا أقول على كذبها وحسبها أنت مصابان فكان ما لمن فيما ذكر السعي أكيد كلا أنك تابوا أكل بطنا za a dukkan da shi da ita masa za ku biya ya zama ya halatta a karatun ƙur'ani ke nan da wannan kira a kawai sallah an ji kawa ko za a rikar da shi yana da ita da shazza kira a da ita shazza ya zama ke nan ba dama a karanta ƙur'ani da ita ba dama a yi sallah da ita don ci abu dogara da farko yadda ya kawo ina da tasa shi kawai a nan da sai gyara kaɗan saboda yadda faɗa fi ruwa da ala saba duk wata kira da ta haura bakwai alhali magana ba haka take ba ana magana ne akan kirawoyi uku kawai kirawoyi uku nan su ake magana a kansu amma ba wai duk kira da ta haura wannan bakwai ba idan ka ga ka ba ta yake za a ce iya kai shi ne kirawoyi bakwai an gama akan cewa dukkanin su mutawatirai yadda da zamu je mutum yake faɗa wasabu kada yattawa to yanka fakin da ila ai aka da dai ila wani kallon lil qurani to amma ka kira irin bakwai an da mutum ne ko wace a cikin ka iya dauka a karanta qur'ani ko wace a cikin ka iya ka dauka a sallah a karanta qur'ani da ila to amma sauran kira wani uku fa da suka duba a sauki shine kira abu jafar yazid bin kakari da kira al-yaqubu da kira al-halal kuma sun samu wannan matsayin a iya karatu da su a sallah ko ko ba a yi to shi ne aka samu sabani yadda shi da na da yake faɗa wa an mu'u an da shawar zalan yi ba kira ku biya wa lakin al'asa kama da da ke su jaji tabbi wa an na hallafi wa ra'an ashari malamai gaba ɗaya sun gamu a kan cewa duk wata kira a shazza ba daidai ba ne a karanta Qur'ani da ita sai dai a iya kafa hujja da ita a bangaren lugha ko a bangaren hukunce hukunce a wajen wasu malamai amma zancen da ya fi inganci shi ne ya ce zancen da ya fi inganci matsayin ta ɗaya da hali a iya kafa hujja da ita kuma zancen da ya fi inganci shi ne cewa kira'a wanda take sha ruwa sai wanda ba ta shi goma amma kira'o ina bakwai da guda uku nan dukkaninsu mutawatirai ne ba sha biya suke ko yanda wato sai shi Allah ya arabi yake faɗa a malakar su'ur مثل الثلاثة ورجها النظر تواترا لها لدى من اكتمى مثل الثلاثة ورجها النظر تواترا لها لدى من اكتمى شو وسأل الرسول يا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام ابن سوريا ɗaya daga cikin Yahudawa wanda sunansa Abdullahi yana cikin malaman Yahudawa ya tafi Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko a ya tafi da Ibn Umar ne amma ya ji da wahayi na malaika cewa wai wane ne ke kawo wahayi daga cikin malaiku wai a malaiku waye ke kawo wahayi ka kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ko ko Umar yake da shi Jibril Jibril ne yake zuwa da wahayi yake zuwa da Qur'ani da zala jikin ruhani alaka da duka nika ko da min munzuri ko a nan gaba a wannan ma za a faɗa wa man kana duk wani jure da inna hu nazzala hu alaka duka a faɗala sai in suriya ko a duna ai mu a mala'iku ba wanda muke gaba da shi kamar jibril in ji shi da suriya ya ci bil azab me yasa saboda yana zuwa da azaba to lokacin mika'ila da a ce wanda yake zo ma da ake mika'ilu ne da amanna da mun ba da gaskiya ya rabu ya ce bai sassi wa sani dan yana zuwa da kaka yana zuwa da rata yana zuwa da zaman lafiya da zaman lafiya ba ku fa'ila umara sai na makana da mu'arun bin awali yana da wata ƙasa yana da gona a shirin madina wa kana yuru ala madarisi ni ko ya kasance yana hucewa a gurin da su yahudawa ke haduwa ke karanta karantar su ya kaje da fara muhammadin da yake ne dan ya gano ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafan yahudawa فقال يا عمر suka ce da ke kai ma لقد أهتدنا wallahi muna son ka فقال sai sai na Umar yake da su لا يمنع wallahi ni ba na son إنما على الأعلى ina shiga ne wajen kuma da ƙara basira a game da lamarin manzon Allah وقال ابن سوريا sai da su ya ce da ni da da yake وعن جموع waye ke zuwa da wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam فقال هو جبريل yace malaika Jibril ne فقال هو عدو sai yace ai ko in Jibril ne da mu babban abokin da mu ne a cikin malaiku فأخبر النبي sai بذلك sai na Umar ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da abin da shi wannan ba Yahudi ya faɗa shine kalmar ayat shine ayat ta saukai tace wace kulman kana قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى ke للمؤمنين.
sa wani ara tana cikin muwafaka ta umara inda dalal jira su yake hada a cikin sabari wa zikru jibril li ahli al-ganai wa zikru jibril li ahli al-ganai ke ne da su dan kana abin wani jibrila dukkan wanda yake shi ga ba yake da malaika jibrilu fa da mutgal to ai ba inda sai sai dai ya fiye fishi ya kashe shi duk fushin da zai yi jibrilu yana nan da matsayinsa yadda aka ba ka matsayin mai aiki mai zuwa da aike mai zuwa da qur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana nan a gare shi fushin wani ba zai sa a raba shi da wannan matsayin ba fa yadda waƙiƙa shi ne malaika jibrilu nazzalahu shi ne ya saukar da qur'ani a ala ayin qur'ana shi ne ya zo da qur'ani ala kalbika da zuciyarka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقيل الوحي وكتي da aka ce nazzalahu hu din da mirin wahayi abu mai ɗan ko da ƙur'anin ɗaugaro wanda haka ɗin ya fi gabawa daga ce ƙur'ani ko wani a cikin wahayi da aka yi wa zama sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake ƙur'ani a cikin wahayi da aka yi wa zama sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake hadisi kursi akwai wanda a cikin wahayi da aka yi wa zama sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na bawi shi yasa wato a ce wahayi ya fi gamawa daga ƙur'ani بإذن الله لدار الله بأمر الله لأمان الله مصدقة حالك في السور والنوحي اللي أخذ عليك كوكو القرآن اللي أخذ عليك لجبك ساوان ما بين يديك كذبك لتتفلس كجبانا يا رب كذبك لتتفلس كجبانا قبله أبنيك كعبشير الكتب لك لتتفلس وهدى حالك في السور الشريعة من الضلالة لجبتها وبشرى حالك في السور البشر للمؤمنين لولا سيبوا منه من كان عدوا لله وملائكته ورسله ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو to للكافرين.
ai wannan zira a na kasance wata kuma mai gargadi ai wannan zira da kanin aliki a gaba na a wato har kasance wata kuma mai gargadi da kafiri ne ga wanda suka kafirai billahi yana gargada su da wuta wa hada rabbu awwal duka da ne suriya wannan rabi ne na farko ake ga magana ibn suriya wa hasiluhu hasilul rabbin anna jibrila rafiya lahu fi idan al-azali in kun ce ai malaika da zan shi yake zuwa da azaba to ai ba yana zuwa da azaba bane ta gaban kansa bai da wani zaɓi a zuwan da yake da azaba Allah ne yake umartarsa Allah ko baya umarta a zo da azaba sai in an saba masa shi yasa ashe ba laifin Jibrilu bane laifin ku ne da ka saba wa Allah har ana umarta Jibrilu ya kawo azaba wala bi zalil Qur'an hakanan malaika jibril bai da zaɓi na kansa a game da saukar da qur'ani zuwa da qur'ani allah ne ya umarce shi da ya zo da qur'ani don kana duban dukkan wanda ya kasance yana gaba lillahi da allah wa mala'ikatihi yake gaba da mala'ikun allah wa rusulihi ko yake gaba da manzannin allah wa jibrila ko yake gaba da mala'ika jibril da kusurin yin fadiya ana cewa jibrila ana cewa jibrila ila hamdin wa bihi ana cewa ya wato jabal jabrila ko jabal ila ko jabal ila shine wani wani lam wani wani ibiya'in wani waduniha eh wani ibiya'in waduniha wato an ce da ya ko ba ya da kai da mutum ko dai jabra'ilu ko kuma jabra'ilu jabra'ilu yanzu shi yasa a nan akwai kirawoyi guda bakwai wanda dukkanin su sarki akwai kirawoyi guda hudu wanda dukkanin su sarki yayi yanzu amma wato shi ainihin kalmar jibrilu akwai rukoki har goma sha uku a ciki amma da cikin rukokin goma sha uku guda hudu ne kawai suka zo a kira'o'i sarfiye shi ne ko dai a ce jibrilu kamar awon kindilu ko kuma a ce jabrilu kamar awon shamwilu ko kuma a ce jabra'ilu kamar awon sarsabilu ko a ce jabra'ilu kamar awon jahamarishu shi ne wa'annan su su ne kira'o'i sarfiye a kalmar da jibrilu bayan nan kuma akwai ƙarin wasu lubbokin da ya a yadda ake faɗar jibrilu a shi dai ma'anar jibrilu menene ma'anarsa a wawara da alif da abbas jabra ya wara da abbas anna jabra ma'ana hu abu cewa jabru ma'anarsa bawa ga il ma'ana hu allah eh da din ma'anarsa allah wato jabra ilu wato jabra ilu bawan allah bawan allah kenan to wanda ke gaba da mala'ika jibrilu wa mikala yake gaba da mala'ika mika'ila harbu alal mala'ikati an adabta ne akan mala'ikun da aka faɗa da aka ce wa mala'ikati in adin hafi alal ami daga adabta hafi akan ami shi yasa a wajen akwai ijinali da zikirin hafi ba da zikirin ami da aka ce wa mala'ikati duk mala'ikun sun shiga hafi rira kan mikala ko kuma ba aka sake dawowa aka ambata ambace su wanda kuta ku fa'idar da take cikin idinabu a nan sharafuhuma bayyana ɗaukakar su wa izabuhuma da girman wa kaurun da za a fihima da kuma cewa damar ajaye da ake da yahudawa a kan su to fa inna allaha wanda yake wato fi qira'ati mika'ila akwai wata qira'a mika'ila wanda ita ma dai sarfiya ce da harbin wayayi wato ba mika'ila ba mika'ila ko mika'ila shi yasa annan shi ɗaya guda uku ne wanda yake kira wai da sabiye ne akwai mikala akwai mika'ila akwai mika'ila wannan sabiye ne shi duka mika'ila sun kai bakwai ba kuma na jibrilu da yake har sha uku ba amma da a cikin lokacin bakwai na mika'ilu guda uku su ne suka zo a kira'o'in sabiye yanzu suka zo a kira'o'in sabiye sauran guda hudun ba su zo a kira'o'in sabiye ba to fa inna la hakika ubangiji a duhu mai gaba ne mai kafiri na ga kafirin a inda za a ce ai ubangiji mai gaba ne gare su da masu gaba su sai aka fito da sunan su aka ce mai kafiri ga wanda suka kafirin auqahu mawdi'a lahu inda za a ce fa inna la adu lahum da aka ce mai kafiri aka kawo suna zahiri a maimakon a kawo da bayanin da hali da a bayyana halin su ai wanda da su kali a nan don kuma a ƙara munanawa da su wani muradu da za su yi lillahi abin da aka yi da aka ce su sunan masu na gaba ga Allah hurujun an da ake fitar su daga mun Allah duk wanda ya fita daga mun Allah to kamar ya yi gaba da Allah wa da mun su salihin amrahu da rashin biyayyar su ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa da kadan da ولقد إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون Allah subhanahu wa ta'ala bai subhanahu wa ta'ala ce wala karanzanna ilayka ayatin bayyinat hakika mun sokar da ayoyi waɗanda suke a fili a gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mun saukar ma da ayoyi waɗanda suke a fili ai wani hali ai wanda suke mabayyana hali hali ne urarsu al-munasu an yaqula sabr yace halin abin ya dace a ce sabu bayyanatin ba hali bane daga aya tunda ne ayatin nikira ne ba a hali daga nikira kuwa ina ce da an hala la yakuna min al la yakuna min al nikir to ba a hali daga nikira illa idza wujida al halu sabu sai fa in an samu abin da zai bada dama a yi haka shi su da la'adin malik yake faɗa ko wato cewa ba a yin hali daga nikira sai fa idan akwai dalili وإن لم يتأهل أو يحدث أو يجد من بعد نفي أو رأي كلا يجرؤ على امرئ مستسكنا وكما يلزم بلاد الدين السوري فلا أفريد فريدة ولا تذكر صاحبا له بدا غالبا إلا بمقصود ابتدا شوف رد لقول لقول ابن سوريا wannan makala wannan aya ladi ce ga magana ibn suriya lillazi yace da annabi ma ya na ce amma abin da ku zama ba ba komai bane mu ba ku ga wani abu ma a cikin abin da ta zo da shi ba aka ce a ai an sauko da ayoyi wanda suke a fili wa ma ya kafuru bi ba wanda yake kafin cewa da waɗannan ayoyin da Allah ya saukar ga gare ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam illa ka illa al-kafirun illa al-fasiqun sai wanda suke kangararru wanda suke kangararru sai ke su suke kafircewa da wannan ayoyin da Allah ya sauka a gare ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ah kafaru biha yanzu ta kafirce da ayoyin da Allah ya saukar a gare ka ya Rasulullah wa kullama ahadu ahada ya kuma lamarin nasu ya zamo duk sanda suke wa Allah wani alkawari alal imani da biyu su cewa zan zara gaskiya da Allah sallallahu alaihi wasallam in har da in ya bayyana a awin nabiyya ko ko ki alkawari ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya awiyu alaihi mushrikina cewa ba za su yi kafirai akan su akan su ba قال ابن عباس قال ابن عباس يحيى لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الله عليه من الجمود فيما من صلى الله عليه وسلم وكشن da manzana sallallahu alaihi wasallam ya dace da su abin da Allah ya riga a san su daga alkawar da game da rawar manzana sallallahu alaihi wasallam an yi minu bihi cewa lalle za su bayar da gaskiya da shi kana da kullu sai sai ɗaya daga cikin shugabannin su da shugabannin yahudawa shi ne ma da kullu sai da yake wallahi ba da da nafi muhammadin ma bi da da nafi muhammadin ahad wallahi mu ba wani alkawari da aka yi mana ba wani umarni da aka ba mu a game da lamarin manzo an fa anzalallahu hadhihi al-ayat da wani da ya saukar da wannan aya aw kullama ahadu ahadan da bazahu fariqun minhum sai a samu wasu jama'a daga cikin su su jefar da wannan alkawari bi naqarhi ta sauri jawabu kullama ya bazahu dinnan shine jawabu kullama هو على الاستفهام الإنكاري شيء وهو محل الاستفهام الإنكاري شيء معنى الاستفهام الإنكاري لأكد أو كلما أعطي الاستفهام الجد استفهام عن الإنكاري ينزل ذلك أكد سوء يهودا تتلس يا الله الكوي كل شيء يجدين يا لمن الله صلى الله عليه وسلم تداوس وروي ومن ai ba ke alkawari ga Allah ba ba ka yarda da da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai kuma da kai wa alkawari inda girma inda zuwa to mutuntaka ai ba alkawari wannan alkawari balle kuma alkawari ya zama Allah aka yi wa ko yarda da ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ai da zaki a ce an warware ba bala kau abin da yake damun su shine su mafi yawan su la yu'minuna ba za su ba za su imani ba ba za su yi imani ba shi ya sa suke wannan Allah bai nufi su da imani ba amma da haka balle da suke a fili kai duk mai hankali zai gano cewa abin da suke yi ba daidai ba ne amma su da yake Allah bai nufi su da imani ba sai ya zamo ba sa hangen laifin da su
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم عند رسول منزول مسلم عند الله يقول الله سبحانه وتعالى محمد شيدا محمد صلى الله عليه وسلم هذا wannan magana da aka kawo a nan ne da wata tashri'i ala bani Isra'il yana daga cikin aibata wanda ake wa bani Isra'il cewa bani Isra'il da ayyuka ya kai inda yake muna na wasu ta kai inda ta kai dan kuma gashi manzo ya zo musu daga wajen Allah sun san manzon nan daga wajen Allah ne kuma manzon nan ya zo musu yana ne karkatawa ga abin da yake tare da shi yasa ashe ya zo musu da wata ɗaukaka amma kuma tare da haka sai suke ɗauki abin da manzon nan ya zo da shi suke kifa da shi waje ɗaya ayan da ya yi da manzon zo su wajen Allah mai gaskatawa ga abin da yake tare da su na daga at-taura ai taura ci yana mai gaskatawa ga at-taura wal ma'ana abin da ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi salatu tawa ya zo da tabbata da taura wa anna hali min Allah da hali cewa ita daga wajen Allah ne kana ku fara zalika ittiba'u abin da ake ku ta ke a ce Yahudawa sun yi wal amal wal amala fi shari'ati a ce sun aiki da shari'ar sa walakin Allah walakin Allah ya masa ala qulubi sai da Allah ya shafe zukatan su wasu ya shafe jin su ko asali ya shafe gannan shi yasa ba su ga wannan nasiyar ba wanda da ashin imani da ita ai ƙarin ɗaukaka ce gare shi a sai a fariqu wasu jama'a min allazi da usul kitaba daga wanda aka ba littafi shi a taura su je kan da kitaban nan kitabun Allah ai taurata ai at-taura wara'a zuhuri bayan bayan ai lam ya'malu bima fiha ai sai aiki da abin da yake cikin at-taura yana imani da rasuli da mara da da wannan manzon wanda ya zo musu daga wajen Allah at-taura nan da ake su dauke mutum aiki da ita za ta hukunta akan su cewa su ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hasada sai ta sa hatta littafin da yake nasu ne suka jefar da shi suka ke yin aiki da shi dan kudin kace aiki da shi haka din ya jawo a ce sun ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ganin ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai karshen karewa ce a haƙin karshen karewa ce a haƙin an ai ta ga malamu kai ka ce musamman fiya a nan ke cikin asaurar ba in an namu da irin hako kai cewa Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne da gaske a au annaha kitabullah ko kuma cewa a taura littafi ne na Allah wal ma'ana abinda ake nufi annahu an ka mutaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa yahudawa sun yi musu sufar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa bayyana wa su mutanya ta wannan ne ne ne da an ga da cikin taurari suka ci ba da kai suka ci kaskar da kai da hukuncin hukuncin da a taura sun zo musu da shi kai ka ce ba san a taura ba a yarku da cewa suna sanar da a taura suna sanar da a taura واتبعوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا يهودا وسنجي أنه أنا لبن هذا في لبن لبن سنجي ما تسمى الشياطين أقل الشيطان ككرنتا على أهل ملك سليمان a zamanin sarauta annabi Sulaiman ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam min as-sihir da daga kaci wa kana dafa da su ta ta burki shaydanu sun dauka fatsafe sun binne karkashin a kujerar sarauta ta annabi Sulaiman lamma ji'a mulku lokacin da aka karɓe sarautarsa au kana ta sarauta sama ko ko a shaidanin nan suka yi sassi a sama wata rumu ilayhi a kaji ba ta haɗa abin da suka je ta haɗa da ƙare ta ƙarshe masu yawa wasu liƙihi ilal kahane duk da wannan abin da suka je din da abin da suka haɗa na ƙarshe ƙarshe zuwa gare shi su sa a jefa shi ga bokaye kai da wuri nuna mu sai su rubuta wa fasha zalika haka ɗin abin da suke ya zama ya yaɗu وشاء يذهب يعني شهرة أن الجنة على الغيرة شهوة الجنوب ويسلسل أحد يتجين فجمع سليمان الكتب ودفنها wannan ya sa annabi Sulaiman ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ya tara littattafan nan da shaidanu suka hada da daga tsafe tsafe ya binne ta kanan ma fata yayin da annabi Sulaiman ya koma ga Allah jannati shayatinu alaiha nasa sai shaɗanu su shirya da mutane akan littattafan nan da aka binne fasahar juha sai mutane ke kokarin sai da suka fito da littattafan nan na wanda duk ya ce da suka ba kawai a cikin sai tsafa tsafa ta gano sai ke ɗanu ta ce da su ina ma mara kuku bi haza ai daman ba wani abu ne ya sa su da imamu ya mallake ku tsafi ne na ta'allamu mu sai suka tsaya suka koyi tsafin wa rafa ruku zuwa an biya suka kakkaɗe da tafafan annabawan su ƙara ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce tabi asa da Sulaiman sai ya kubutar da annabi Sulaiman cewa annabi Sulaiman bai taɓa tsafi ba wa radda alal yahudi da kuma radda bisa yahudawa fi kauli da suke cewa unzuru ila muhammad ku ji ba zuwa za a sallar da ko suleiman ibn abiya me zai sa a riga ambatan annabi suleiman a cikin annabawa kuma kana illa sa'id annabi suleiman ba annabi bane ai koyi matsafi ne wa iyazu billahi wa iyazu billahi kuma kamar suleiman annabi suleiman bai aikata tsafi ba ba irin yadda yau da suke faɗa cewa ai matsafi ne ba a'a tsafi kafirci ne annabi Sulaiman ko bai aikata abin da yake kafirci ba ai dan amal sira ai da yake tsafi ba bai taɓa tsafi ba ya annahu domin shi tsafi kufur ai kafirci ne tsafi kafirci ne fi gaji a shari'a wa ma fi shari'a amma hukuncin tsafi a shari'a wa fi tafsiri akwai bayani a cikin فإن اكتكل استشهاده وأنه يؤثر بنفسه فهو كفر duk wanda ya kudurce ingancin tsari ya kudurce kuma cewa tsafin yana tasiri da kansa to wannan ya kafin shi wa amma in ta zama amma in ya koyi tsafi ya sa da jikin nasa don ya dinga mutane tsafi ko huwa haramu wannan haramun ne wa in ka da zali shayin amma in ya koyi tsafi ba dan yayi ba ba dan komai ba kuma sannan karaliya ne in kana ne kana jira idan ka koyi tsafi sai ya fata tsafin da shi ta jari da wannan ya halatta bari ma ya irin nan sai ta yi zamo lalle ma a koya yadda wani yake cewa ne a rafi shara la bi sharri taki da tawaki wa man la yarfi sharra min an-nasi wa man la yarfi sharra min an-nasi ya kafi na san shari ba wai dan in shari ba wani ba a'a dan in kare kaina domin duk wanda bai san ya ake shari ba a cikin mutane to shi ai masa shi ai masa wa arafa ibn al-arabi ibn al-arabi na da shi ya ta'arifa tsadi annahu kalamun cewa magana ce da ake tara ta ta'azzum bi da ake yi wa wani Allah da wannan magana wato saboda wala maqadi ake zangana iko ga wannan abin da yake wani Allah fa alaihi in an tafi musu wannan cewa tsafi haka yake yin wa kufra وهو كفر يا ذو كافر يا كافر شيء ها الشريعة وإبارة وإبارة الزلزال yadda da zani ya bayar da tsari su fi ma da wasu rabi ta fara yin ta da abin da shi ibn arabi din ya fata shi ga zani malamin ibn arabi ibn arabi ya karba a wajen sa ga zani yau fati ɗari biyar da biyar shi ko ka'idar arabi bayan nan da shekaru talatin da tara domin yi wa fati ɗari biyar da arba'in da uku a ɗari biyar da arba'in da uku to a ba ka bar sulaiman a nan sulaiman ya aikata kafinci ba a yanar da amal sihira ya aikata tsafi ba ya an da hukumu domin tsafi kafinci ne walakin da shayaɗina ana akwai kira biyu akwai walakin shayaɗinu an gano shayaɗin ɗin musulmani akwai kuma ila wa lakin na shayaɗina ya zama shayaɗina sunan lakin na ce shi ne ce ita shi ne wata abinci ana karantawa da shaddan nu a ran tarkin na ya zama in shaddan da fata ne akwai kuma kira a ba shadda ya zama da kafula ce ne wa lakin na shayaɗinu lakin ne sai zama shayaɗinu da rafa ko ko lakin na ne shayaɗinu sai zama suna ne lakin na mansuri kenan sai dai shekaru su ne suka aikata aiki na kafirci yu'allimuna an-nasa sirra su ne suke koya wa mutane yadda ake tsari argumatu harun ɗaya da kafar dole yu'allimuna an-nasa sirra hali ne daga lamirin kafaru al'ali suna koya wa mutane tsafi wa ma unzila suna sanar da su suna koya mutane abin da aka saukar alal malakai daga mala'iku biyu a yi ƙuni himamu a yi abin da aka yi musu ilhamu sabila sirri daga tsafi ko kuma ya alfasar lalani akwai kira a alal malikani sarakai biyu ba wai mala'iku ba ne wanda wannan kira a ba sarfiya ba ke shi ya sa muka suru ya ce wo ƙuri'a ko ƙuri'a alka'ilai wanda aka yi su bi barina a garin barina barina gari ne babba a ƙasar iran an ce farko wanda ya fara kafa garin barina shine annabi nuhu annabi nuhu ya kira ta samanina wato garin mutum tamanin saboda da shi da wanda suka tsira tare da shi su ne suka fara sauka a garin to an faɗa kuwa sun tamanin to ko kuriya su za da kayan ne da babila wanda suke a babila ba na rufi shawa da iraki wani gari ne a ƙauyukan kira waɗanne ne mala'iku guda biyu su ne haruta da maruta badalu haruta maruta badali ne daga malakai au alku bayani wani bayani ne da malakai da mala'iku guda biyu ƙarin abbas ƙarin abbas ya ce huma sahirani a'a nan ba mala'iku ake nufi ba matsafa ne guda biyu kana yi azima da siyar da ke koya wa bayi tsari da ke koya wa mutane tsari ko kila malaka ne wasu ta sha'a mala'iku ne guda biyu unzila bi ta'alimi ya ka saukar da su zuwa duniya don su koyar da tsari ibtila min Allah din nan dan irin jarraba da take zuwa wato gwadawa da take zuwa daga wajen Allah da mutane an an nuna ma abu da yadda yake fa akai ma bayani akai to kuma za a ce za ka samu komai da ake bukata a wannan abu amma an bayyana ma abin ba daidai ba ne sai wajibi a kanka ba ka bari ba ba ka bari ba ka ce za ka aikata kai sai ka samu wannan aika ba daidai ba to ويعلمون سنة عارف معروف قال العباس وسائلان وكان يعلمان بالسنة وحين ما كان يقول لا تعليم الابتلاء من الله إلا وما يعلمان من أحد وإنهم دعاك أمتا هاروك دماروك bayan da za a yi su sanar da wani tsafi hatta wato asali wa malu allimani a hada sai aka ƙara lalata a kare kula sai sun faɗa masa da mu sun faɗa wanda ya zo koyan tsafin yota na yi masa nasiya ina ma na musulun ka ga mu in nan babban rigima ce bari ya su musira ce min Allah ko jarraba ce daga Allah ya nasu ga mutane ya yauta hinan dan ya jarrabu mutane bisa alimihi ya koyan tsafi kamar da Allah ko wanda ya sa ya koyi tsafi kafara ya kafirta ومن كان wanda ya bar tsafi fa huwa mu'min ya zamo mini falata ka ko kanka yadda ka ce za ka koyi tsari balle har ya zamo ka zo ka kafurta bi ta azumi kanka kafurta da koyan tsari ba in aba illa ta'alima in duk wannan nasiha da kai ba sai ce shi da yadda ba ya ya ki sai ko a tsaya a koya masa tsafin Allah ma to sannan da ke tsayawa koya masa tsafin sai ta Allah muna minu ma mutane suna koya daga Haruta da Maruna Maruta ma yufarriquna bi abinda za su samu damar rabawa da sababin sa bainal mar'i wa zawji tsakanin mutum da matarsa bi an yubai kira kullun ila da tsafin sai ya zamo ya sa kowanne a ciki yana kin ɗaya macen ta koma ba abin da take ki in ba mijin nan nasu ba mijin ya koma ba abin da yake ki in ba wannan matarsa ba ba kuma na biya jawo haka ba tsafi ne shiga aka yi tsakani wa ma'u ai sa rasu jirawun lalmi na hali matsafan nan ba za su iya cutar da wani ba da sai da wannan tsafin da suke min za a yi ya min din za a yi dace illa bi iznillah sai ko da nufin Allah bi iradatihi da nufin Allah wai ta Allah mun ma ruwa masu koyon tsafin nan suna koyon abin da cutar da su zai filahira ta alahira wala yanfa'u abin da ba zai musu rana ba wa huwa sirru shine tsafin da suke koya wala kad wallahi sun san لا لا لا لقد علموا لا مكسني لا بالرزوان sun tabbatar su yahudawa cewa dukkan wanda ya karɓi tsafi a rayuwar duniya a ihtalahu ya zaɓi tsafi a wuce da da hukumar musa ya shi tsafi da littafin Allah tsarin da yanzu mun halal wallahi ba shi da rabo a aljanna a lahira a shi laman laman lamun ibtida'i lamun ce ta ibtida'i mu'alliqatu lima qablaha wanda ta hana abin da ya gabace ta daga a ce yayi aiki a wannan wannan laman isharam man da mausulatu mausula ce a mausula ce wanda ne ta bashi rawar rihi amsa abinda suka siyo a suka siyar da kawunan su da shi abin da ya yi mun ba'u sun ce da kawunan su da wannan abin wanda abin ya yi ai shari ai su masu siya siyowa ai hazzaha sun siyo sun siyar da rabon da suke da shi fila da ta alahira ko mina lahira ta alahira in ta allamu idan sun koya har su azama lahun na idan sun koyi tsafi tun da koyan tsafin ya wata ta musu shiga wuta lau ka da alamu da ina ma a ce sun san hakikata ba shi nuna yin karshen yadda za su koma min al'azabi da daga azaba su da sun san haka ba ta Allah da ba su yi zafin nan ba wala wala ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون wala wannan da ce su ai yahuda yahudawa amanu su ba da kiyar da dina da sallallahu alaihi wasallam qur'ani da qur'ani wacce ta ji tsoron azabar Allah wata kawai kama za su yi azabar Allah da shirki ba'ati ta fuska barin sabon Allah ko wanda ya saba wa Allah kamar yana gayyatar azabar Allah ne ta zo gare shi kan sai ya da fuska ban tsafi wa jawabu law jawabu law din mahazu shafaffe ne ai da usiru da an ba su lada dalla alai la musubatu wallahi lada sawabu lada sawabu tadawu مصوبة المبتدل والله فيه للقصد لا من لا مصوبة لا تازو ne dan ta bayyana akwai rantsuwa wato a wajen la nake ta rantsuwa in inda lillahi wallahi la da daga wajen Allah khairu ya fi habaru shi wannan khairu din shine labarin mutada masubatu mutada khairu da shine labarin abin da sake mutada da nikira anan saboda an kufanta da cewa min indillahi ya ce musu min ma sharau bihi amsal daga abin da suka ci da kawunan suka karbo lokani an da a ce sun san annahu hayru cewa haka din shi yake da ma asaruhu alai da ba su fifi ta wani abu can daban ba akan abin da ya fi musu da da sai su dau abin da ya fi musu a babban ilimi ga dan adam shine ya zama a rayuwa ko yaushe abin da yake ya fi masa yake dauka yadda dan adam zai da hawan ilimi amma kuma yana barin abin da ya ci masa yana daukan abin da yake koma baya to wannan ya nuna cewa ilimin da awarsa yake amma ba mai ilimi ba ne ilimi ko yaushe a rayuwa yadda ake samun sa yana daukan abin da ya ci masa yana daukan abin da ya ci masa to ya ayyuhal ladina amanu أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم
to a kala la subhanahu wa ta'ala wani subhanahu wa ta'ala wato wannan farkon kira da aka yi ga mummune a Qur'ani wannan ya ayyuha allazina amanu shine na farko a Qur'ani sai ya zama kiran da aka yi ga mummune na farko a Qur'ani akan kula da matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam girman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha allazina amanu ya waɗanda yake sun ba da gaskiya sun ba da gaskiya da Allah sun ba da gaskiya da Qur'ani sun ba da gaskiya da manzon Allah ya da kullu nabi ra'i to kuce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kula da mu ko ba mu hankalinka amru min al-mura'at mani ne daga mura'at wa kanu yaqulu lahu zalik da can su sabai kan ce da manzon Allah ra'i wa yabdu batlahu ne sabu amma kalma in an koma duka yahudawa zagi zagi ke kan yana hukuna shi daga rikicewar lamarin ra'ina wato kamar wanda ya rabu da hankalinsa wani abu ya kimanta shi fasu rodi zalika sai zamo yahudawa suna farin ciki da haka wa haɗa buɗe hannabiya sai zamo suna magana da annabi da wannan a fannin hiyar muminuna anha shi yasa Allah yake da mumune kasu sake faɗa a daina faɗa wato sabon mina ru'una ce ai rubuci ne ru'una wauta wal jahil da rashin sani wa killati akan da karancin hankali aw ma'ana ha ko ko ma'ana ra'ina kuma la sabila kai la Allah ta kai ba zai su ta wannan tafsirin na biyu fa ya bani ko azkalani ita asalin da haskar abrariyawa ne ko ko haskar siriyaniyawa wala ma kada wani tafsirin amma a bisa abinda mai tafsirin ya faɗa to har da kalmar ta zama ta larabci ce a an waito cewa tsarin da ma'azin ana kada da gare shi ya je hudawa suna faɗanta ga manzala sallallahu alaihi wasallam sai sanin mu'azin ya ce ya ada Allah ya maƙiyan Allah la'anar Allah ka tabbata a kanku wallahi in na sake jin kalmar nan ta la'ila daga wani a cikin ku in na ji wani yana faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na sake wuyan sa wallahi a sai yahudawa suka ce ai ku ma musulmi kuna faɗa ya abin da kuke faɗa ku ce ba zo ba za mu faɗa ba sai wannan aya ta sauka ya razana mazula ta kudu ra'ina an hana mummunai daga faɗan wannan yanke don a yanke da harshen yahudawa kada su shigar da wani abu na addini ta fuskar rikitarwa aka umarce su da abin da yake cikin ma'anar ma'anar ra'ila da wanda ba zai karɓi rikitarwa ba shi ne unzurna ya wa'anda suke mummune la ta kuri nabi ko kuma da ganin sallallahu alaihi wasallam ko kuma da wa annabi ra'ina kula da mu wa kanu yakunu da lahu zalika da ta musulmi kan ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina wa hiya lokacin lahu da tabbu amma ra'ina a harshen yahudawa zaki ne na rukunin daga munin hali fasuru da zalika sai ya zamo muna ɗabɗa wato su masu faɗa wa Allah haka da sun dawo suna farin ciki da haka wa haɗa wuri hannabi a ko su wanda ke a yahudu sai zama suna farin ciki da suka je wasu a cikin musulmi suna cewa da annabi la'in wa haɗa wuri hannabi kai magana suka rinka zanta da annabi da ita wani yar muminu na na wannan yasa aka ce da mumune ba su ba faɗan wannan kalma wa qulu badala maimakon ku ce la'ina ku faɗa a musaya ka fice unzurna abin da yake so ya ubangiji ka duba zuwa gare mu jin ka duba na rahama wasu na ku ku jima ku waru da ni abin da ake umarta ku da shi sama a kaburi irin ji na karba wanda kai su yana zaru na ne azaba mai matsar raɗaɗi ta tabbata ga kafirai mukulim wanda yake mai raɗaɗi huwan naru shi ne wuta kafiri zai gamu da azaba shi yasa kai mumuni kenan duk abin da zai dawo a ce kayi wajen kafiri zai ka kiyaye domin ko ba daidai ba ne kana ji kana gani ka jefa kanka a cikin azaba
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم to a ma wasu lazina kafaru min zahir tsari wayannan da suke kafirai daga wayanda da aka ba su littafi kafin su yahudu ko nasara ba sa bu- ba sa boye ba sa san wala mushriki ne haka nan wanda suka kafirta daga cikin mushrikai ba sa so min al-arab wato wanda suke larabawa arhum ala ahli islam shi mushriki na madufi ne bisa ah, ahli islam wa min din bayani min din da aka ce min ahli kitabi ta zo ne dan bayani suwaye kafiran su ne ahli kitabi da mushrikai an nuna zara alaikum ba sa burin a ce an sauka muku da wani abu min hayar na wanda yake shafa alheri min din za a ilashi wahayi a rako muku da wahayi yana duku daga wajen ubangiji ne hasadar lafu ba ya kome yasa ba sa son haka ba sai tsananin hasadar da suke muku wallahi ya tasu rahmati bai nisa Allah yana kiɗanta wanda ya so da rahamarsa a nubuwaci annabta ta sa wallahu zu fadil azim ubangiji ma'abucin baiwa ce mai girma wanda Allah ya nufa shi yake ba annabta ba ku ne yahudawa kuke da dama ku ce sai kun nuna wanda Allah zai ba annabta ba ba wannan ya fi ƙarfin ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى إن إذا على أقبى بل ذاك فضل الله يؤتي لمن يشاء جل الله واحد والله ubangiji تبارك وتعالى ya hasansu yana keɓanta man ya sha wanda ya nufa bi rahamati da rahamarsa menene rahama a nan rubun wati annasarsa wallahu ubangiji subhanahu wata'ala zulfar shine mai abincin baiwa al'aziz mai girma Allah subhanahu wata'ala shine mai abincin baiwa mai girma wanda ba wanda ya isa ya hana Allah yin baiwa eh shi eh shi yasa wanda Allah ya nufa ya masa baiwa sai ya masa baiwa da abin da ya fice hangen duk wani mai hange ah to Allah sa muna cikin wa'anda za mu samu baiwa da Allah Allah ya mana baiwa da shiriya Allah ya mana baiwa da tsayawa a kan shirya Allah ya mana baiwa da zaman lafiya Allah ya mana baiwa da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ruku da hannayen mu da hannaye da ƴaƴan Allah ya ruku da hannaye da baya Allah ya tabbata da mu da farki na dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana da abinci ya yi mana duk wata annoba duk wani wabai duk wani bazai kan fatiha da salati fatiha أنت الأخوة بنا ربك الحارس الذين كفروا من عبادك اللهم يا ذا الجلال والإكرام نجنا من جميع المرائب والكرب اللهم نجنا من جميع المرائب والكرب اللهم اغفر لنا أمورنا ما أرادت بنا وسلامة العافية في دينا بنيانا واشف لنا كل أمواتنا ولا أن أشياءنا كلها وكرمك على كرمك لا إله إلا أنت بارك فيك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما في من هذه الأسئلة الأكبر من هذه الأسئلة المستقيمة على من حلال الله الأسئلة المستقيمة بالعزبة أما السلام على المستقيم الحمد لله رب العالمين